بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau asabar goma ga watan rabi'in al'awwal ijar mazan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana takwas, daidai da goma ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha shida. wannan shine kasan na saba'in da hudu daga cin jeren giyan kasusuwan karatun littafin a ka'idar shi'a al-isnai ashariya su'alun wa jawabun wallafan abdurrahman bin sa'ad bin ali ash-shathari Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi idan wa basu manta ba malam yana kan bayyana mana 'yan misalai ne da suka zo ƙarƙashin irin tafsirin da shi'a suke ma'ayoyin alkur'ani mai girma na lalata ma'anonin alkur'ani da shigegen da suke ma alkur'ani da sunna domin su gurɓata addinin musulunci da kuma ɓata aƙidun mutane daga ciki malin ya ce waftaral kulaini haka kulaini ya ƙirƙiri ƙarya ya danganta an abi abdullahi alaihi salam fi ƙaulihi ta'ala walaƙar ohiya ilaika wa ilal ladina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka dangane da wannan aya Allah madaukin sarki cewa yake walaƙad uhiya ilaika haƙiƙa rasulullah mumma wahayi wa ilal ladina min qablika kuma mun yi irin wannan wahayi ga al'ummomin da suka zo kafin kai dokan da ke cikin wannan waƙar wahayi ita ce la in asharakta in ka kuskura kai shirka la yahbatanna amaluka duk aikin da ka san kai ma Allah to Allah zai bata wannan aikin qala ya'ani in asharakta fil wilayati ghayrahu wai annabi in ya sake ya hada jagorancin ali da na wani to Allah zai bata aikin annabi kun gano wannan yanzu shirka na hada Allah da wani ake nufi ko ko shirka na hada mulkin ali da na wani sai suka canza suka kwace daga yi Allah shirka wai ta suka fassara wai hada mulkin Ali da na wani ne kuma annabi ya san wannan duk ba zai fito fili ya gama duniya ba ya iya faɗin maganan auren shi da zainab tsohuwar matan zaidu duk da ciwo da zafin da ya ma annabi a rai aisha ta ce in akwai abin da annabi ma zai ɓoye ba kaman wannan sau da sai da ƙor'ani shi kan shi ce wa tukfifi nafsi kamallahu mabidi wa takshan nas wallahu a haƙo an taksha sau da yadda annabin ya ma'annaba ciwo an gani ya za a ce wannan matsayin ɗan shi yake shi ya nemo auren ya kawo da wannan ne malamai suke cewa in abu ya halatta ba a cewa wani zai ce kaza ko wancan za ce kaza ba wannan an gani ba wannan magana muke ba amma da sai mu tsaya mai magana sosai an gane kai ne wata kana santa ba a riga an karkata an sa rana an yi komi ba sai ga abokinka na so ko kaninka na so ko ɗanka na so ko kawunka na so ko baffanka na so duk ba a karkata ba ba wanda ya hana kai maka ce kana so mun gano wannan da kyau ko wanda ya fi iyawa ya ansa kuma in alu sunna kuke babin zai taba zumuncinku shi amma wani kuma ya kai manka za ka ce wallahi kawai tsabar zafin nama ne ce to ba wani abu za mu haɗa wani ce ba wani abu shi kenan an gani ƙawa da ƙawa ce sai ta ga saurayin ƙawanta yi mata babu laifi ta aika mai da wasiƙa tana son shi ba wani abu kun gano wannan da kyau ku ko ta sani menene in dai ahlus sunna ne ba wani abai me a ciki in ta kwantar da ita ita kuma wannan ta aura ba wani abu sai ta je wani aure ba rabu bane mun gano wannan da kyau ko amma kirikiri wai kiga wanda kike so wai ki bari tsuntsu ya tafi da shi sama an taba wannan hauka ai ba taba wannan haukan ba wai ai wance ce saurayin dama an rubuto tun a lahira tun a lauhul mahfuz cewa shine zai aure ta waye ce musamman ma kiga kina da wasu kwalitin da zaki iya anshe shi ba wani dalilin da zai sa ba zaki anshe shi ba haka kai ma ka ga cewa kafuwa na quality da za ka an shi ba wannan dalilin da bai sa ba kai kwanta-kwantan sa shi a kwandon shara ka buge shi ba ba ku gane ba Allah maɗaukin sarki ya taimake mu to annabi kirikiri bai ɓoye wancan ba sai wannan ne zai ɓoye kuma zamanin annabi an yi wannan ko ba a yi ba an je yakin khaibar ne wani ya leƙa ya ga hango ta kyakkyawa sai ce ya manzan Allah cikin bayan nan naga wata ina so da Allah in ɗauka shi annabi karimi ne kana ce mai zai ci jika sai je ɗauko abokan shi sojoji ƙanan kurata da suka ce wallah baka isa ba wacce nike san wannan ma ya ce wanda nike so wannan ma ya ce wanda nike so bayan kaji muna magana muna cewa za mu je mu roƙo annabi sai ka riga mu ai abin zafin nama ne kun gani to yanzu ya za a yi sai wanda tije ya ji ana hatsaniya sai je gaya ma annabi ya ce wallahi in baka an shi yarinyan can ba za a gama yakan kafire kuma mu koma na cikin gida annabi sai ya kira shi ce kawo wata je ka ɗauki wata simple in kai sai kuma kaji su manyan nan dama haka suke sai ka zama arne yanzu yanzu nan kun gano wannan da kyau kuma aka zama arne annabi yana anshe ta bai fasa ta a cikin bayan shi ba sai wani dattiji zo ce ya rasulallah wannan yar babban mutum ne mijinta babban mutum ne kuma da an kashe su a girmama ta me zai sa ba za ka sa ta cikin kuyanginka ba to annabi da yake ya fi kowa hangen nesa sai ce mata ke ba kya so in 'yan taki yancin da ne make zama sadakin kin aure ki ba ta ce a'a ina so mana sai aka yi to in kajin da bawo shi yake cewa ba a barin halal don kunya kana jin kunya kakka bar halal ina fatan mun fahimci wannan da kyau kaji mutum ya ce kash banda yaran nan sun fara neman aure a wajen nan wallahi da mun shiga ina ronka da su mu gano wannan me alakanka da su shiga kawai ka sa yaro a kwandon shara kawai ka ɗauke ka wuce ba wani abu amma in dai aka sa rana ne to ta raka na wata ƙara ba magana ya ƙari amma in ta mistake har ta bayyana make cewa ai wane yana so na sai kika auna ke ga wance ma aka so balanta na ke wance ma aka so ta kalle ta fa sai ki san yadda zaki ki nemo lambar shi ki tura mai da text message mun gano wannan da kyau ko ki shirya wata magana dai koya take shikenan kawai tana nan tana tana hura hanci kafin ta farga sai da ji an kai kayan sa rana gidanku ta ce wancan zaki maka ci to ai abun muƙaddari ne ko sai ki ja mata hadisin annabi wa ma asabaka lam yakul yukhti'uka wa ma akhtaka lam yakul yusibuka an gama ai tarran gini ransa ne bai daga cikin kaddarar da aka kaddaro miki ne sai ki hakuri je ki nemi daidai da ki kuma kawaci yanzu muka fara wallahi ni na yanke kice ni kuma na kulla jama'a mun fahimci wannan da kyau ko da haka ake cutar da mutane ababe special sai su rasa shi saboda sarri da shirme da kauyenci to in annabi zai boye wani al'amari aisha ta ce magana auren zainab zai boye Allah taimake mu to shine ce wannan ƙarya ne kulaini yayi wannan ƙaryan na kulaini ya zo cikin littafin shi mai suna usulul kafi juz'in farko shafi na 323 a kitabul hujja a lamba na 176 babu fihi nakat wa naftu min tanzil fil wilaya waftar al-ayyashi an abi ja'far alaihi salam qal amma qawluhu inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ayanan da kowa ya santa Allah bai gafarta ma duk wanda ya mai shirka ya'ani annahu la yaghfiru liman yakfuru bi wilayati ali ko abin da yake nufi kaje kai tabotan gunginka kai ta tsafinka kana zuwa wajen bokaye in dai ka yadda da wilayan ali to baka da matsala in shi a sararin sarakan shirka wa amma qawluhu wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ko kuma da yace ina gafarta abin da bai kai wannan ba ga wanda na so wai ani liman wala aliyan alaihi salam duk abin da kai in dai ka jibinci sayyidina ali kwantar da hankalinka baka da matsala ka ji miyau shi sa kake ganin dan shi'a yake mike kafa ya zuba tsiya yadda ya so ya fetsara tsiyan shi yadda ya ga dama gadon bai sai ce kadawa laito ali so da ƙaryen da sa'ayya shi suka yi mashi wannan ƙarya sun yi ta ne a cikin tafsirar ayyashi jiz'in farko shafi na 272 a lamba hadisi na 149 da suka zo tafsirin sautin nisa'i wa yin zar tafsirar burhan irin wannan ƙaryar mana cikin tafsirar burhan jiz'i na biyu shafin 239 a lamba hadisi na biyar ƙarƙashin tafsirin sautin nisa wai fassiru na ayatin lati ta amuru bi ibadatin lahi wahadahu wajna bi tagut haka suna fassar ayan da ta zo tana bayani akan bauta ma Allah shi ɗaya kuma a nisanci ɗagutu bilwilayatil a'imma wal bara'atu min a'da'ihim da cewa abin da ake nufi da wannan shine kai ma imamai biyayya sannan kai bara'a baram baram da duk wanda yake adawa da su ko abin da ake nufi da bautan Allah shi kadai kenan ka bi imamai kisa ɗin shi a ba ruwan shi da Allah ba ruwan shi da annabi Allah ba ruwansu imam kawai gadon bai zai ce ayan da kake cewa an kawo abi Allah ai ba bin Allah ake nufi ba bin imami ake nufi dalili ya ce iftaro anna aba ja'far a radiyallahu anhu qal wa hashahu ƙarya suka yi ma ja'far abu ja'far cewa ya ce ma ba asallahu nabiyan qad illa bi wilayatina ba annabin da Allah ya taba yi kowa face sai da aka bashi umarni ya bayanin jagorancinmu wal bara'atu min aduwina kuma ya bara'a ga makiyanmu wa zalika qawluhu fi kitabihi wannan ya daidai da maganan Allah cikin littafin da ya ce wa qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan Allah ce mun aiko da mun aika ma kowace al'umma da manzo aikin annabin shine kira mutane cewa an ibudullah wajtanibu tagut saboda ma Allah sannan sun nisanci tagut fa minhum man hada daga cikin jama'a akwai wanda Allah ya shiryar wa minhum man haqqat alaihi dalala daga cikin su akwai kuma wa minhum man hada Allah daga ciya akwai wanda Allah ya shiryar ومنهم من حقت عليه الضلالة wanda kuma bata ta tabbata bi takzibihim ala muhammad wai wannan batan da Allah ya rubuta mai shine ƙaryata iyalan gidan annabi aka ayan dake na shi kyauta shi a bala'i ne kan tafsirar ayyashi wal lafz lahu a juz'i na biyu shafi na 280 a lamba na 25 na hadisin da suka danganta ma abu ja'far tafsir sotin nahali da tafsir safi a jizi na uku shafi na 134 tafsir sotin nahali waftaro ala abi abdullah rahimahullah annahu qal wa hashahu fi qawlihi ta'ala ƙarya suke mai wanda Allah ya kiyaye wannan malami mutumin arziki ya ce ya faɗi irin wannan magana cewa wa ƙala Allah la tattakhidhu ilahayn isnayn wai Allah ya ce kar ku ɗauki abin bauta biyu yani bi zalika yan shi'a suka ce abin da Allah yake nufi da wannan la tattakhidhu imamaini kar ku ɗauki imamai biyu inna ma huwa imamun wahidun imami ɗaya ne imami ɗaya ne shi da wa kaji shirme wannan karin tafsirar ayyashi jiz'i na biyu shafi na 283 a lamban kage na 36 a sotin nahali tafsir nurat thaqalain haka karin tafsir nurat thaqalain jiz'i na uku shafi na 60 a lamba na 111 tafsir sotin nahali a nan suke ta zuwa da irin wannan ɗarkaniya da shirme allah ya tsare mana imaninmu ya kare mu daga kowace irin bata da zamiya nan muke cewa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum